أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قراتمنا للتاف منية المريد بقية المستفيد شرح منية المريد نا سيدي محمد العربي السائدي من أسكن المطلب الثاني shafi na ashirin da shida wanda yake bayani a cikin laduba na wannan hanya ta tasawufu ta bayan Allah arifai za mu tashi inda mala yake cewa wa fi jawahiril ma'ani ya zo cikin littafin maulan mu shehu Muhammad Tijani na jawahirul ma'ani annahu sallallahu alaihi wa sallama cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi بعد ما أعلم سيدنا رضي الله عنه bayan ya sanar da maulanmu shehu tijjani radiyallahu anhu bi annahu cewa shi manzon Allah huwa alwasitatu bainahu wa bainal lahi ta'ala manzon Allah shine wasiɗa tsakanin shehu tijjani da kuma ubangiji Allah ta'ala wal mumiddu lahu ala tahqiqi manzon Allah shine mai masa madadi a bisa haƙiƙan cewa wasaraha lahu manzo Allah ya bayyana masa bi annahu cewa shi manzo Allah huwa kafiluhu shine mai lamunin sa wa murabbihi shine murabbin sa duna gairihi min mashayiki dariki koma bayan wanin sa daga cikin shehunan dariqai wato dariqu duk a dariqun da shehu tijani ya karba irin su khalwatiya da shaziliya da naqashabandiya da arusiya da sauran ɗariƙu mabambanta da ya kalɓa a wajen shehunai mabambanta ba wanda ya yi tarbiyya a cikin ita wannan ɗariƙa ya yi wusuli a cikinta duk wacce ya fara ya yi yayi aka ba shi wata ya karɓa dama su babu sharaɗin ba haɗa da wata ɗariƙa to a ƙarshe da manzo Allah ya bayyana gare shi ya ce masa dukkan ɗariƙun nan da ka karɓa a hannun shehunai ka ajiye domin ni ne mai lamuninka ni ne mai maka madadi daga wajen Allah kuma ni ne murabbinka duna gairi min mashayake ɗariki wa akbarahu manzo Allah ya bashi labari annahu cewa shi lamarin yanda yake la minnata liwahidin minhum alai ba wani goli ga ɗaya daga cikin waliyan nan da ya karɓi ɗariƙunsu alaihi akan shehu tijjani ba wani da yake da minna da zai ce aini shehin ka ne domin bai maka tarbiyya ka yi wusuli a hannunsa ɗariƙarsa ya baka kake karanta ka gane ai kai muridinsa ne amma shi ba murabbinka ba ne domin bai maka tarbiyya ka yi wusuli ba a hannun maza Allah saboda haka ba wani waliyi ko wani shehin wata ɗariƙa da yake da minna alaihi akan shehu tijjani wannan fa manzo Allah ne yake gaya ma wa akhbarahu annahu la minnata lahu ko ko la minnata li wahidin minhum alai li'anna jami'a ma yasiluhu min Allah ta'ala domin dukkan abin da yake zuwa wa shehu tijjani daga Allah ta'ala to fa ala yadihi sallallahu alaihi wa sallama a hannun manzon Allah ne duk wani abu da zai samu na karama da madadi da wilaya da mukamai na ma'arifa da yake samunsa daga Allah to fa'ala ya bihi sallallahu alaihi wasallam ta hannun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba ta hannun wani shehin da ya karbi dariƙarsa a baya ba wa wisadatihi da kuma wasiɗar manzon Allah ne duk abin da ya samu manzon Allah shine wasiɗarsa tsakaninsa da Allah wa minhu ilaihi wa minhu duk abin da ya zo wa shehu tijani to minhu daga manzon Allah ne ilaihi zuwa ga shehu tijani minka ilaika kenan ya hada tunnurin mudalisam shi ne yace wa minhu ilaihi duk abin da ya samu daga manzon Allah ne ilaihi zuwa gare shi qala lahu fi wasiyatihi allati awsahu biha manzon Allah ya ga wa shehu tijani cikin wata wasiya da ya yi masa wasici da ita ya ce masa ilzim hazihi ɗariƙata ka lazanci wannan ɗariƙa taka da na baka kar ka yi kwaɗayin sauran ɗariƙu da auradansu da lazuminsu da yake ciki ka lazanci wannan ɗariƙa ta tijaniya kuma min gairi halwatin ba tare da halwa ba wala itizalin anin nasu ba tare da ƙaurace wa mutane ba domin daga cikin wasu ɗariƙun da ya karɓa a baya a hannun shehunai akwai ɗariƙar da ba a karanta lazuminta a cikin mutane sai dai ka shiga ɗakin kalwa ka kulle kanka inda ba wanda yake ganin ka ba wanda kake gani ba ka jin maganar kowa ba wanda yake jin maganar akwai wata nake da wannan sharuɗa wata kuma ba kalwa ba riya ba ake shiga shi ma ya yi kama da halwa amma takaitaccen lokaci ne to shi aka ce masa ilzim hazihi dariqata min gairi khalwatin kalazamci wannan dariqa da na baka ba tare da shiga halwa ba ko a cikin mutane za ka iya zauna ka karanta wuridinka lazumin ka na safa da na yamma wazifa da zikirin juma'a dama sharaɗin ta ma a cikin jama'a ne babu sharaɗin kaɗaituwa sai in ka rasa yan uwa abokanan karanta wazifa da zikirin juma'a wala itizalin anin nasi ba tare da ka kaulace wa mutane ba hatta tasila maka makallazi wu'itta bihi kalazamta wannan dariƙa har sai ka sadu da muƙaminka wanda aka maka alƙawarinsa wannan dariƙar da in ka riƙe ta ba tare da kalwa ko kaulace wa mutane ba in dai kalazamce ta to za ta sada ka da muƙaminka na katimul auliya shine maqamakan ladhi wu'ita bihi muqaminka wanda aka maka alƙawarinsa wa anta ala halika ka zauna akan wannan halin naka da kake ciki abinda ba za la yake nufi anan ala halika yanda ka saba karantar da almajirai ka saba tarbiyyantar da ruhin muridai ka saba mu'amala da mutane a irin wannan halin kai dai ka larumci ɗariƙar ka za ka kai wancan matsayin da aka maka alƙawari ba sai ka kaura cewa mutane ka shiga halwa ba yanda kake a yanzu nan domin yake zai shiga halwa to akwai kuma asalin da za a yi da yawa domin yana da almajirai almajiransa kuma ba ba ga magalin mutane ba ne kusan kowanne sai da ya zama wali sannan ya zo ya sallama wa shehu su to kana tare da su muhammadul gali ne fa su aliyu tamasini su aliyu laharazi da sauran manya-manyan bujiman malamai to in ya shiga halwa ya zai da waɗannan wanda su ma ana jiransu in sun shawo su je su shayar saboda haka manzo Allah ya ce masa kalagamta dariqar ka min gairi kalwa wa la itizali ala nasi hatta tasila maqamaka allazi wu'ita bihi wa anta ala halika kana kan irin wannan hali naka na karantarwa da tarbiyantarwa min gairi diqin ba tare da wani kunci ba wala harajin ba tare da kuntatawa kai ba wala kasarati mujahada ba tare da yawan wata mujahada kullun sai ka wuni da azumi ko kullun sai ka yi sauka goma ko ashirin ko sauka kaza ta qur'ani ba ko kullun sai ka kwana tun daga farkon dare har alfijir kana sallah ba duk ba wannan wannan auradan dai da aka baka lazumin safa da yamma da wazifa da zikirin juma kawai ka lazamce su in dai ka lazamce shi da sharuɗan su akan lokutan su da sharaɗin su to duk matsayin da aka tanada maka na wilaya sai ka kai shi wannan daga cikin wasiyoyin da manzo Allah ya masa ke sai sai dai Muhammadu al-Arabi as-Sa'i yace wa yarhamullahu ta'ala al-Arif al-Busiri Allah ya ji kan masanin Allah na Imam Busiri mai alburda da hamziya ka san ba alburda da hamziya kadai su ne dai suka fi shahara ko alburda ta fi shahara sannan hamziya to imamu busiri ya faɗa fi daliyati a cikin daliyarsa ƙasidarsa mai ƙarewa da harafin dal hamziya ai daga alhamza ne saboda ƙarshenta tana ƙarewa da alhamza ko ita alburda da ka sani akwai ba ce mata mimiya asalin sunanta mimiya saboda tana ƙarewa da mun jaye ko mi'ara daga mimun ne ake ce mata mimiya maula ya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairul khalqi kullihimi ai kaga da mi ara ta kare mimun ne to yawancin larabawa mimiya suke ce mata ita kuma hamziya dama sunanta kenan saboda alhamza take karewa ko maula ya salli wa sallim ba shi ba salli ya rabbana wa sallim alaman huwa lil khalqi rahmatu wa shifa'u kaga da alhamza ta kare ko kaifa talqaru qiyakal anbiya ya sama'an ma dawalataha sama'u hamziya kenan to wannan ita kuma daliya ce mai karewa da dalun to shine mali yace wa yarhamullahu ta'ala al-alif al-busiri Allah ya ji kan masanin Allah imamu busiri fi daliyatihi cikin waƙarsa mai karewa da harafin dalun radiyallahu anhu idan Allah ta tabbata gare shi haisu kala yayin da yake cewa wal fadlu laysa yanaluhu mutawassilun bi tawarru'i harajin wala bi tazahudi in qala za huwa da'u fa qul lahu kuhullu sahihi khilafa kuhulil armadi يمشي المصرف حيث شاء وغيره يمشي بحكم الحجر مشي مصفدي من كان منك بمنزل وبمسمع alhalu minhu ala hadisi musannadi abin da imam busi da ke faɗi ke na a cikin wannan daliya tasa yana cewa wal fadlu kaga falala ta Allah laysa yanaluhu mutawassilun bi tawarru'i hajari mutawassilun mai yin tawassuli da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to laysa yanaluhu ba yana samun falalar Allah bane bi tawarru'i hajarin da kiyayuwar laifi alhajaru laifi laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj duk mai tawassuli da manzon Allah to falalar da Allah zai bashi da darajar da Allah zai bashi da karamcin da Allah zai masa laisa yanaluhu ba yana samun sanai bi tawarru'i harajin da kiyayuwar laifi ba bi ma'ana wala bi tazahudi ba da kuma zuhudu gudun duniya in dai ka kama manzo Allah kai tawassuli da shi a wajen Allah to Allah ba zai duba laifukan ka ya hana ka abin da ka nema ba da alfarmar manzo Allah abin da yake nufi kenan yana faɗan matsayin manzo Allah a wajen Allah wal fadlu fallalar Allah laysa yanalu mutawassilun bi tawarru'i harajin mai tawassuli da manzo Allah ba yana samun falala ne da kiyayen laifi ba wala bi tazahudi wala da gudun duniya in kala idan mai inkari yace zaka ai wancan harajul laifi ka gane ai saban Allah kenan da kuma kwadayin duniya shine kishiyan zuhudu in yace zaka wannan ai huwa da'u ciwo ne ya za ka tunkari Allah da ciwo kuma ka sai da alfarman manzan Allah kana neman walaka fa ƙulla hutu ka cewa mai inkarin nan kuhulu sahihi kwallin mai lafiyar ido kilafa kuhulul armadi ai saɓanin kwallin mai ciwon ido ne ina fata an gane kwallin da mai lafiya zai sa watakila don ya ƙara gani yau ba don idansa ya caɓe ya yi jajire na ciwo ba ai irin wannan kwallin ya saba wa kwallin mai ciwon ido al'armad mai ciwon ido daga arramudu cizara abin da yake nufi a nan mutumin da ya kama kafa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mai lafiyar ido to abin da zai samu a wajen Allah ba zai yi daidai da wanda ya zo da dattin zunubi kuma ya ce wai ibadarsa ce za ta bashi falala a wajen Allah ai ba za su zama ɗaya ba sai ya ƙara buga wani misali yamshin musarrifu haisu sha'a al-musarrifu mutumin da yake tasrifi da dukiyarsa mun san kitabul hajiri a cikin fiqh akwai wani yanayi da mutum in ya tsinci kansa a wannan yanayin to shari'a musulunci za ta tsare shi da dukiyar da ya mallaka ba zai ba zai yi tasrifi ba kudin sa ne amma in ka saya a wajen sa cinikin bai yiwu ba in ya sayar maka shari'a ba ta yadda ba ka gane ai akwai kitabul hajj in ka karanta a fiqh kamar mace mai ciki da cikin ya kai sama da wata uku to ana tsare mata dukiya ba za ta yi yadda ta ga dama da dukiyarta ba za ta yi kyautarwa gaba ɗaya ba ba za ta yi sadakarwa ba saboda kafarta ɗaya a duniya ne ɗaya a lahiyar haka nan mutumin da zai je yaki da zai fita jihadi shi ma bayi da garantin zai dawo ko ba zai dawo ba shi ma ana tsare masa dukiyarsa har sai ya dawo bai isa yi duk abin da ya ga dama da ita haka nan mutumin da yake kunta yake jinyar ajali ana tsare masa dukiyarsa bai isa yi komai ba sai ɗaya bisa uku sulusi kenan saboda sai dai yayi wasiya ina fata an gane to amma almusarrifu suna nan da yawa akwai yaro kalami da bai balaga ba shi ma an kasa yi gida ko mota ko dabba a hannunsa ciniki bai yiwu ba in ka sayar masa shi ma cinikin bai yiwu ba saboda bai balaga ba haka nan mahaukaci to sharuɗan dai da suka fi inganci guda uku ne mutum ya zama balagagge ne mai lafiya ne ba jinyar ajali yake ba kuma mai hankali to wannan shine almusarrifu yana da dama yi tasrifi cikin dukiyarsa ya sayi abin da yake so da kudinsa ya sayi da kadarar da ya ga dama daga cikin kadarorinsa shine almusarrifu anan balagagge mai hankali kuma mai lafiya to almusarrifu mutumin da yake iya yin tasrifi da dukiyarsa yamshi yana tafiya haisu sha duk inda ya ga dama da kudinsa ya je Legas, ya je London ya je Kano ya je China ya yi sari ya dawo ko ya ɗebi kayansa ya kai inda ya ga dama ya sayar yamshi haisu sha yana tafiya inda ya ga dama wa gairuhu amma wanda ba almusarifu ba shine almuhjaru wanda aka tsare masa dukiya to yamshi shi fa yana tafiya ne da hukumin hajiri da hukuncin nan na tsarewa da aka yi masa ba za hana shi tafiya ba ya tafi amma dai bai isa ya sayo ba in ya tafi bai kuma isa ya sayar ba shi al gairuhu wanda ba musarrifu ba shine wanda aka tsare masa dukiya yamshi yana tafiya ne da hukumin hajiri da hukuncin tsarewar da aka yi masa mashaya musaffadi irin tafiyar wanda aka sa masa mari ya tafiyar wanda aka samu mari take da wanda bai da mari tafiyar ba su zama ɗaya ba wannan a daure yake yana tafiya dai gwargwadon sulusun da aka bashi ikon tasirifi amma sulusanin bai da ikon tasirifi a cikin su shi ko wannan almusarifu ya mushi haisu sha'a shi ko wancan yana tafiya ne tare da hukuncin nan na tsarewa da aka yi masa kamar shi ne da baibai mashe irin tafiyar musaffalin mutumin da aka yi masa da baibai wato ba da baibayi ba mari a hadisin azumin fallala azumin ramadana maza Allah ba ya ce idan wata ramadana ya kama daga ciki ya ce wata saffalu shayaɗi ana ɗaure shaidanu a cikin mari to sai ce man kana milka bi manzarin wa bi masma'in mutumin da ya kasance yana ganin ka yana jinka alhalu halin da za ka kasance minu gare shi ala hadisi musannadi zai zama abu zancen musannadi wanda yake da sanadi ba za ka kawo masa zance wanda ba na gaskiya ba sai wanda yake da sanadi na ruwaya wannan ƙarshen baitocin imamu busiri da ya kawo a wannan littafi kenan cikin daliyarsa sai ce wa kada ashara izalika al'allamatu shahin al'ariful kabir sayyidi ubai da ibnu muhammadu sagir wani babban almajirin shehu tijani ne shi ma al'allama dutsen sani a shahir wanda ya shahara a zamaninsa al'arifu masanin allah alkabiru babba arifi ne alkabir ta bangaren ma'arifa shi babba ne sayyidi shi ne ubaidatu ibnu muhammadu sagir ana sai masa ubaida dan muhammadu sagiru shine mu'allifu kitabi mizabun rahmatin rabbaniya shi ne mawallafin littafin nan na mizabun rahmatin rabbaniya wanda shi kansa mai wannan littafin yana kawo zantutukan wannan littafi haka nan mai fatuhun rabbani ya kawo maganganu da yawa da ya samu a cikin wannan littafi na mizabu rahmatin rabbaniya ko indararan rahamar ubangiji shine ma'anar mizabu rahmatin rabbaniya to ya faɗa shi ma fila miyatihi a cikin waƙar sau da suke karewa da lamun shi kuma wancan ba mun ce fi daliyatihi ba wannan shi kuma fi lamiyatihi cikin lamiyarsa allati imtadaha biha sayyidana radiyallahu anhu wanda a cikin lamiyar nan ya yabi maulanmu ne shehu tijani radiyallahu anhu faƙala yana cewa bila kalwati ko rabba wa rabau bi kalwatin fashattana ma bainan yazidaini manhala yana yaban shehu tijani yace bila kalwatin rabba rabba shehu tijani ya tarbiyyanci muridansa bila kalwatin ma tare da shiga kalwa wa rabau amma sauran shehunai fa sun tarbiyyanci muridansu ne bi kalwatin da shiga kalwa waliyan da aka yi da shehunan ɗariƙu kafin shehu tijjani ba wanda za ka yi wusuri a hannunsa sai ka shiga kalwa akwai wanda sai ka shekara arba'in ma akwai wanda sai ka yi shekara talatin sannan sai wusuri akwai wanda sai ka yi shekara goma wani shekara uku wani shekara ɗaya wata goma sha biyu wani wata shida wani wata uku gwargwadon yadda ɗariƙa take da ƙarfin ma'arifa ina fata an gane to shi ne ke ban shehu tijjani bila khalwatin rabba wa rabbau bi khalwatin rabba ya tarbiyyanci ruhin muridansa bila khalwatin ba tare da shiga khalwa ba lazumin nan dai na safe da yamma da wazifa da zikirin juma wa rabau amma su sauran shehunan ɗariƙu sun tarbiyyanci muridansu ne bi khalwatin da shiga khalwa ya ce fashattana ma bainal yazidaini manhala ya ce fashattana manhalar kai mashaya ta yi daban-daban mashaya ta bambanta ma bainal yazidaini a tsakanin wannan yazidoji guda biyu yazidu ba sunan mutum ba ne yazidu na farko yi ne shehu tijjani wanda rabba bila khalwati ɗaya yazidin shine kuma sauran shehunai da sai ka shiga kalwa sannan kake samun musuli fashatta na ba bainai lazidai ne manhala kai mashaya ta bambanta tsakanin yazidu guda biyu wancan ya tarbiyyanci nasa muridai bila khalwati wancan kuma ya tarbiyyanci nasa muridin bi khalwati to ai kaga ko mashaya ta bambanta almanhal din mashaya to alhamdulillah sai mu tashi wa muraduna من كون التربية في هذا الطريق قال يتم عن التزام الخلوة والإتزال عن النار الحمد لله